الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء uku ga watan Muharram ko biyar ko biyar ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan agus shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba to mun tsaya a darasi na nawa ɗari da nawa za a tashi ko ko za a aka tsaya ɗari ka tabbatar ɗari da ashirin da biyar za a tashi ko? Za mu tashi kuma muna cikin kitabul al'ilma za mu tashi babu al'aƙiƙa babu da zai magana a kan al'aƙiƙa ba mun yi layya za mu tashi al'aƙiƙa ko kuma annusaika ko at-tamima duk suna faɗar haka shine za ka ji dai ba haushe ma aƙiƙa yake cewa ai ba ya masa ake har mata na gida duk sun rike ba ya ma aƙiƙa ba to shine dabbar haihuwa ke malin ce ta'arifuha ta'arifun al'aqiqa din bi fathi al'ain ainun dan alai mata fatha al-muhmala maratuhu ismun lima yuzahu an al-mawlud mawlud malin ce suna ne da dangane da abin da ake yankawa abin haihuwa wanda aka haifa shi ake yankawa wannan al'aqiqa din حكمها به كنتنت والعقيقة واجبة على المولود له bani ce shi ragon suna mu fito da shi karara ragon suna ko tinkiyar suna wajibi ne ga wanda aka yi haihuwa wa alal mauludi lahu rizqu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf wanda aka yi haihuwa wajibi ne to kaga tunda wajibi ne ka san ba ba abin da ba Allah yake baka notice irin haihuwa a domin abin da wai ba wani yake cewa duk wanda ya je randa ya san zaka zuba ruwa ko a ke ba dalilin da zai sa zai an yayi wa ka ce kana neman rabu Allah ya sa za ku fahimce ni domin notice aka baka na wata nawa tara wata tara daga lokacin da mai ɗakin ka ta samu juna biyu wato ko baka sani ba alal akallin yayi wata hudu zaka sani amma ɗauka ba a sani ba to wata hudu biyar an fara antinatal a wata na hudun biyar an fara antinatal ana kai wannan watannin duk gaba ɗaya ai ya kamata ka yi tanadi ya kamata amma wato ko da a cikin hausawa muke babu wanda ɗabi'arsa za ka ga yana kamfanin abin irin bahaushe dan mutum zai iya ba ka ji a rediyo za ka ji mutum ya ce wato matarsa ce ta haihu a kuna ina wanda ya zo kwanaki muka yi sallah nan ba karatu muka yi ba ko wanda ya zo nan muna idan da sallah ya ce shi dan lafiya ne dan nasarawa matarsa ta haihu wasu suna da a cikin yace wai matar da ji lawo dan ya koma kaza kaza kaza to yake kawai a taimaka masa zai yi dan ya ga halin da take ba shi da komai yanzu misali in dan bai koma ba idan ka biya za ka yi da ita to amma duk da wannan ba mu kalla ba yana tashi da nan ya fara barar da zai mace maza dakata ina kake so yanzu me shi kawai zai yi a wata kudin mota ya tafi nasarawa lafiya sai na ce masa to za a kai ka kyale kowa za a kai ka na tashi daga nan bayan na tashi sai na ce wa mala ya kubu waya na ce yanzu ga wani za a kai shi kuma kai su za su da ya zo muka yi da shi aka yi da shi cewa ya dawo karfe goma ina nan gurin yara za a kai shi a kowanne zai tafi lafiya har yau goma ba sai ba karfe goma har yau ba sai ba kuma ka san wato kafin kwakwalwa ta tana zuwa ta tuna mu ya taɓa zuwa kuma shi ma wancan kana haihuwa na kai ba matar su kamar zomuwa misali kudu wata take haihuwa wancan karan ba haihuwar a kai wallahi har yanzu bai da ba to to kaga irin wannan akwai ganganci gaskiya shi za akwai tawakkali akwai tawakkuli shi za ku dinna yau ga wannan formula cewa da amarya da ango da yunwa ba sa zama a aiki daya dole ɗayan sai ku biyu a ciki waye zai fito ga amarya ga ango ga yunwa mala ali wa zai fito ango ya bar amarya da yunwa in ya dawo zai wa ya fita yunwa ta fice ta wasu biyu ka'ida kenan amma ba wani karatu da yazo karatun addini da yazo wannan yana daga Allah ke wannan ruwa babu shi akwai tawakkali akwai tawakkuli domin da Allah zai ba wa ranzar da take daga ruwa da nana Maryam tana zaune a ɗakin ta a inda take kai kaga nana Maryam ba ta da miji Allah baka kucin zargi ya jarrabe ta su samu juna biyu ko ta fita wajen gari saboda mahaifinta mutumin kirki ne ana ta tseguri ana tsangwaba ta bangare ga ciki ya fito tana cikin hali na al'adika yi ta je ta zauna na kuda ta zo ta zo mata ga kujiran da biyu a kusa da ita duk da wannan halin da take ciki Allah ne bai tsora mata dan ya tsora wata aya a kanta amma Allah bai kawo mata abinci ya ce ta ci kawai ba bai rika kawo da biyu daga aljanna ana zuba mata ba sai ce waye kana wannan kwatan yace wa husbi ilayki bi jid'in nakhla tasaqatu alayki rutaban jadiya yace wannan kututturan dabinan na geban da kike cikin sa domin cewa ba ajaa hal maqatu ila jid'in nakhla na kuda ta zo mata tana kututturan cikin kututturan dabino Allah ya ce ta gudu diga shi duk da halin da take ciki me na kuda ake mako take nema amma ta jijjiga shi da ta jijjiga wannan abun to sai Allah ya ce fakuli wa shirabi wa qalbi aina to yanzu kuma ce sai da aka bata aiki to shi za ba wani zancen da aka Allah ki bata ruwa ba wannan karatu babu shi dalili na biyu shi ka kalli annabi alaihi salatu wasalam yana cewa da za ku yi dogaro irin yadda tsuntsu yake da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu amma a na hadisin ya tsaya mai annabi yake ta zuwa khimasan wa taruha bi dana me me tsuntsu yake kwanci yake a cikin sheka ko fita yake da su sabi asibinci yake yi ne karafin asibinci yake shi za annabi yake Allahumma Allahumma barik li ummati fi bukuriha duk al'umma da take sammako wajen neman abinci to Allah zai sa mata albarka ko da an yaji ina gaya ba wannan ka'idar ba iya musulmi Allah ya tsaye ta ba ko mutum arni ne in dai zai dace to Allah zai taimake shi ka je ka ga yan uwan mu da suke kudu wanda ya fito da azuba ya makara sauri za ka ne da gudu gudu yake tafiya mata da maza mata da maza duk wanda ya taba zuwa kudu ya ga yadda ake yi za ka fito sallah azuba kai kana ta sauri inna lillahi a ta yi kokari to mutum zai ga ya fito sallah asuba yana ta sauri amma kuma da wato yana ta sauri ya wuce ya yi sammako amma a wannan lokacin zai tarar da su kuma makararru ne suke zuwa suke suke fitowa da asuba su tafi kasuwanci ina magana wanda ba musulmi ba a cikin wanda suke musulmi ko wasu a can za su wasu nan ne gurin da za su yi kokari su ga wato sun daga sun yi sallah su wuce kawai to wannan abubuwan suna da muhimmanci mu kiyaye amma ɗabi'ar bahaushe na zama a yi mara matarsa ta samu juna biyu har sai wata tara bai je ragon suna ba wallahi wannan ganganci ne ganganci ne sai dai larura ta zo kamar yadda yanzu zamani ya wato abubuwan suka canja wasu abubuwa suka zo komai ya zama ɗaya inflation ya tashi mutum ya riga ya ɗan yi tanadin sa na dubu saba'in tamanin ɗari idan ka sake Allah ya jarrabe ka aka yi mata CS yanzu sai ka nemi sai kai bara dubu ɗari biyu ɗari uku haka har ana gwamnati dubu ɗari da wani abu za ka kashe to kaga wannan larura ce mutum ya iya yi abin da zai wannan wani abu ne daban amma wanda bai ajiye komai ba kamar yadda wannan ya zo sai an je ko idan ka je ka tarar dan bai koma ba dan Allah ka yaya da su duk da Hausawa ne akwai baiwa Allah da suke mun wallahi alazim wani yaro da ta yi ba ƴaƴan ɗanta na uku kace har ta haife shi dubu uku ce ta shiga tsakanin ta da ubansa ita ta nemo komai sai masa to ba yana da wannan ɗabi'a gaskiya ba daidai wani a musulunci komai yana da ka'idarsa komai akwai inda ake ajiye shi ba a so mutum ya yi ganganci wannan shine tsari to kaga abin da yake gaya mana yanzu a nan to bari ku ji hukumuha wal aqiqatu wajibatun ragon suna wajibi ne alal mauludi lahu ga wanda aka yi haihuwa kun ga wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai ne akwai wanda suka ce wato mustahabbi ne shi ragon suna kun fahimta da kyau ko eh wasu kuma suka ce wajibi ne ga mai iko akwai wanda kuma suka kaji in ka karanta littafin a dubatul mawdud ya kamil mawlud na ibn al-qayyim shafi 316 wata wata littafi ne da yake akan haihuwa gaba daya to nan littafin zai ma bayani kake ko ra'ayoyin mutane duka zai ga yawa to sai yake to bara ku ji sai yake wala haqiqatu wajibatun 'ala al-mawludi lahu ragon suna wajibi ne ga wanda aka yi haihuwa kaga ba kai jama'a tarba ko kai da aka yi wa haihuwa kai za ka kawo rago sha ta ni mutakafi a tani da inda ba ji bace raguna za ka kawo kansu daya eh ragunan da dama ragon da ya isa suna ya isa layya shi ne ya isa suna kar ku dauka wani bambanci ba za ka je ka kawo ragon da bai isa ba kamar da aka baka ka'ida alayya to a suna ba haka ne mutum ba zai je ɗauko kafin ko wanda ya dubbe cika ka'ida zai kawo don suna za a yi a'a shi ma sai ya cika ka'ida ka ga ana so idan namiji aka yi ba ka kara guda guda biyu kan ɗaya ɗan dubu tamanin tamanin ko saba'in saba'in ko ɗari ɗari ɗan kai ɗaya ba zuwa ce ka burkuje shi ɗan ɗari da ashirin ka kawo ɗan dubu arba'in da biyar ba a'a idan da mutum ya haka ba lai ya tayi ko ba ba tayi amma ba haka ake so ba in zo yake cika sunnar cikakkiya ya kawo ɗan kai ɗaya kamar ɗan biyu raguna kuma an fahimta bai samu dama ba to zai biyo abin da Allah ya hore masa amma haka ake so wa anil jariyati shafi idan mace sai kuma tinkiya za a samu kaga ba a yin haka shi da cewa ya siyo rago ya kyauta ta daidai ne daidai ne ya siyo rago maimakon tinkiya domin ta ma fitsa da ya ma fitsa da ya yi ragon ko shi ita ya fi ragon ya fi tinki ya tsada rago zai iya siyan tinki ya biyu kuma da umar yawwa kai da halin su kira nan to sai ya ce wa an salman bin amir nisbabbi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقعديتي أن قربنا سلمان بن عامر الزبي رضي الله عنه يتي ناجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول مع الغلام عقيقة eh yaro lalle za a masa hakika yaro ba za a yanka masa ragon juna ba a hariku an hudaman eh ku zuban man da jini abin da ku yanka masa dabba wa amidu anhu al'adha sannan ku kawar masa da kazanta kun da abin da annabi ya kira gashin yaro kazanta Isa ibn al-Qayyim a bayanan da yake cewa kazanta yake kuma wannan duk wanda yake haihuwar haihuwar ƴaƴa ya sani za ga wani lokacin daga abubuwan da mace take ci lokacin da faika take wannan abin da suke kira faika kamar yadda mai guru man take faɗa a littafin ta cewa wannan ciye-ciyen nasu ta ci ƙasa ta ci waye ta ci waye a wannan ciye-ciyen wani lokacin za ga ko a ta sukari a ta zaki za ga aka haifi yaro kansa a dantsare irin ibn al-qayyim yake cewa wanne yana sabbaba wa yaro wani lokacin ciwon kai na dindindin sai ga mutum ya dade da ciwon kai rashin ne yin wannan aske an fahimta da kyau ko yana ɗaya daga cikin duk da mata ba ta so ko namiji ko mace wani satin nan da ya kira ni a cikin ɗaliban ilimi da yake yana zuwa karatu yi ba wasan da ta yaro namiji ne wata karatu ce kaga ba rigima ga ku rigima nace idan tana so kyale ta ba wani zancen rigi ba amma kokari kuma ka ga ɗalibin ilimi ya aura nace domin su mata akan son zuciyar sun abiya ta su wato sai ka yi a hankali sai ka yi hikima nace abin da ya fi kawai shine a ka kokari ka nutar da ita ta fahimta inda za mu zo nan gaba ku wasu ba su kawo abin da ya shafi an ce abin da ya zama wajibi ba wasu na ganin namiji ne shi ya mutantar da a cikin mace sai ka kyale ta kawai shi kenan saboda haka babu iskali an fahimta da kyau ko amma dai ku gane da namijin da mace duk kamar da ibnu kai yake faɗa annabi ya kira gashin datti kazanta idan aka aske shi gashin da ake tunani zai fito in dai ne gashin shi wallahi zai fito wani lokacin ma ba a aske wani kansa za ka yi za karyewa duk sai ya fita domin da ne da annabi ya faɗa an fahimta da kyau ko to saboda haka amma dai magana ta nan gine ba rigima a kai ba wani lallan ya kawo daga jijiyar wuya tsakanin an sauka lafiya ai sai a zauna lafiya kuma yawa to sai ce um kaga sai ce a kawar da wannan sannan a lokacin da ake askin wanzamin kana zaune a su wallahi za ka kamar kasa ya tattaro wani yara wani kuma za ka tun ba komai a kan Allah ya taimake shi ba komai gashi zara zara amma ba sai ya zube wani kuma ba zai zube ba sai ya ga ya taimake to wannan shi ne to kun ji annabi ya kirawo gashin haihuwa ne a zanta wani aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna uqqa an al-gulami katai kun ji annabi ya umarce mu yankawa yaro namiji kai guda biyu ko raguna biyu ko gunzuru biyu ko akuya biyu shi ma ko wani gani yake ne suna da akuya ya faɗi kamar yadda muka faɗa a layya ko bunzuru za ka iya siyo guda biyu domin sha ta yi wa anil jariyati shatan idan mace ce kuma a yanka mata akuya ɗaya ko tinkiya ɗaya in ka yanka biyu ba yayi to ma na faɗa Abdullahi da Abbas da aka haife shi mahaifinsa raƙumi ya yanka ba in Allah ya hore ma raƙuna goma za ka yanka ka yanka kada ya kai don alfahari in lan yanalu la du umha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum shi ma rabon juna ana bukatar kai dan Allah farai ko wakatuha kun ji abu da daya biyu na uku wakatuha yau ji ake yankan to nan ba yana da muhimmanci wa anil hajar an samrata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi duk wani abun haihuwa a rataye yake a jingine yake shi ne jingina a rano idan ka me ake nufi da jingina shine ka ba da wani abu naka a baka wani abu in ka dawo da shi a baka abinka ko to shi ma duk abin haihuwa jinginan sa ka bayar yana a rataye abin dabbar ka sayan ka ragon sunan ka ko akwai sunan ka duk abin haihuwa a rataye yake da abin haihuwarsa a jingire ka har sai ka ba kayan kamar sannan ka karbo shi dan da baka yi mai yanka ba yana da a matsayin jingira shine karatu dan ba ba yanka ba rago ba yana da a matsayin jingira kin to in ya girme ji ba yanka ba ba za mu zo karatu ku ji nan gaba karewa kenan da wasu ke cewa ba a wani ka girma ka tuna mun sunan ka mutuwa za ka yi wa gaya ba ka kana sunan ka yanzu mun mutum in ba ai ma ba to sai ce kaji tuzbahu anhu yawma tariya za a yi mai yanka ranar ayini na bakwai to tambaya yaushe ne yini na bakwai idan aka haifi mutum yanzu bayan magaribar nan kuna ji na in aka haife shi bayan magaribar nan yaushe za a yi mai yanka wannan magana mun taɓa yin taban ta kuɗi a kakan wani dabara ai yau yaushe yau laraba ka ce ba rana kaza ran alamis me za kun yarda da shi da dai ake amfani ba da yi ba a kuma sai an ga dama wannan wannan ba dalili ba ne yanzu mutum ya mutu yanzu yanzu in dai da fitila za a iya kai shi mai a ciki za mu zo a kamun jana'i ka ji waɗanda aka kai manya ma da daddare a cikin kula ba wa rajilin ba karewa ke malam nasiru dinin albani ma da yanzu 99 da dan aka yi zo dai wani zai ce ai saudiya ba a ɗauke wuta ko ko ina ba a ɗauke wuta gaskiya ne ka dai ci gaba da bayanin ka amma wannan dalilin da ka kama dalili ba ne kun yarda da shi gaba ɗaya cewa wanda aka haifa yanzu bayan magariba sai na alhamis za a yi mai suna duk kun yarda saboda ne dalilin ne nake so ya fito ya ce saboda dare ake amfani dare to shi kenan dare ɗaya yau gobe biyu gobe alhamis biyu juma'a uku asabar hudu lahadi biyar litinin shida talata bakwai in dai dare ne to ranar talata da daddare za a yanka mutum shi ne karatunka haka kace yawwa kai ma da daren za a amfani kai ma da daren za a amfani ke wani laifin sabikun na ko dare yana wuce yi dare ke fara zuwa sannan yin ko na gane karatun naka dare ke fara zuwa sannan yini domin kake so kace in dare za a lissafa mu je zuwa lissafa mana mu je in dare yake fara zuwa kaga daren sa ne yau ya zo shine bayanin baba wa bayanin kudi kuma ba daidai bane dan talata kenan za a yanka na yadda da kai a wancan karatu cewa malamai suna da magana akan cewa shi za an ga wata yanzu za a fara tarawih na yadda da wannan karatu amma ni shi za a amfani wajen haihuwa kar ku manta cewa yau mu yini annabi cewa yini ba dare ba yawmu tabi'i ainin sa na bakwai shine karatun in kun gane wannan da yau zaku gane lissafin yau dai da yinin sa na farko an haife shi yanzu bayan magariba gobe daya ko alamis daya kuna ganewa juma'a biyu lahadi uku asabar hudu lahadi biyar litinin na canja su shi kenan alamis daya juma'a biyu asabar uku la'adi hudu litinin biyar talata shida laraba yau je ra'ayi masu na gina eh to sai aka haife shi yau bayan azahar ko bayan sha ɗaya yau je da yininsa na farko ina so ku gane lissafin yau da yininsa na farko yau yau je kenan laraba ɗaya kuna ji alhamis biyu juma'a uku asabar hudu lahadi biyar litinin shida talata kuna gane lissafin a ce idan aka haife shi da daddare ne bayan faduwar rana ne ba a samun iskani ko kuwa kafin faduwar rana kafin faduwar rana shi ne za ka ta rigima da tsofaffi idan ba kun fahimta da kyau ko amma dan ana haife shi bayan faduwar rana lissafin ka da za su duk ɗaya ne kun gane bambancin kuwa yawwa dan ba za ki iyaye kuma kar ka je ka ɗebo ko kai rigima da gumba su gane ba kyale su kawai amma dai tsarin yake shine wannan kalan ajiya ce kake ba wanda ya san kayan ka kun fahimta ko wani guri ne ni za ba wanda ya sani duk taron su za su yi na al'ada su zo su yi taron su an je yanka amma dai duk wanda aka haifa bayan faduwar rana shine da sabon da ya mu tafiya daidai a tsarin bawuyi da tsarin kuma yadda hadisi ya zo amma in da rana ne ko da safe bayan rana ta ta fito zuwa faduwar rana to shine mai iskali domin annabi cewa yau ayini bakwai sa shi za kana da ya'ya da yawa sai ka wani kayi kayi tafi akan daidai wani kuma an kauce amma ya yi gobe ba ya yi ana so ka bi tsari ne da sunna yadda take kawai wallahu a'lam da wannan shine kun ga shine yawmu tabi'i hidin au kana so ka rike karatun shine ta haka annabi ya ce yawmu tabi'i ba layli tabi'i ba ko ne lati tabi'i yawmu tabi'i ayyibin bafar ka wa yuhlaqu ra'atuhu sannan kuma za a aske kansa wa yusamma a sanya masa yau ke ranar yau ke ranar suna wannan hadisin haka ya nuna shi da wai sai suka ɗauka cewa ba a faɗa sai kai ya sunan yara a ce ba a faɗa sai nan bakwai to a kyale tun da baya faɗa ban mar haka kyale shi a haka ba ba islami ne ba to ma cewa kuma ranar fa nan da aka haifi yaro za su ce sunan sa wani suna dalili ko ba su da shi me dalilin eh dalili ya haifa annabi alaihi salatu wassalam da yana fitowa sallah asuba yace an mun haihuwa na ta fasu na ibrahim kaga shi kowa yana da dalili banda wannan ma akwai wani akwai wani dalili banda na hadisi akwai na aya wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha an fahimta da kyau ko to karewa ya ba halitta kafin dan ya zo a zaman juna abuwa ne ko ba haka bane karewa kenan bai ma zo ba amma abuwa ne yana kan hanya saboda haka duk akwai dalili kafin ya zo za ka iya zaman juna dan da ya zo za iya samar in kuma ba ga dama ba jiran bakwai ka faɗa yayi duk wanda aka yayi ba wanda zai tuki kowa kenan duka yayi yace baya faɗa to kyale ne an gane ku yawwa wa yusamma a sanya man suna a wannan rana wa yusahabu li rajuli an ya'uqa an nafsihi to ga gurin an so ga mutum yayi wa kansa ragon layya ya yanka wa kansa ragon suna kai in alima anna abahu lam ya'uqa anhu in ya san mahaifinsa bai yanka marwa yanzu kai Allah ya huri ba ana guda kake siyarwa ko shanu ko kaza ka dauko ka yanka wannan ragon baka ce dan suna na ne wallahi bare kuwa a yanka shi ka samu labari gurin mahaifiyarka kuna hira su ce wallahi kaga lokacin ana tsaka mai wuya lokacin kaza ne ai lokacin yakin mai tsina ne saboda wahala da aka shiga ba ai ko suna ba ai ba ba labari ya zo ma to shi kenan sai ka sa a ranka cewa ai Allah ya zan wa kai na ku lima saha an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da ya inganta daga annabi alaihi salatu wasallam annahu aqa an nafsihi ba'da babu isa nabiyya shi yau kansa ragon suna sai bayan annabi ya je kana 40 ma ya yanka wa kansa ragon suna sai mu ga ya zaka yi shi kun ga karatu da ne sai ga ba za ka ta shiga duhu ba kun ji wannan in ba dan karatu ba jara in ka ji labarin jara ka ji yake makareci yana ko ba haka bane yawa amma karatu daɗi ne ka ga ya warware ma matsala mai nauyi a lokaci kankani cewa annabi ma sai bayan an aiko shi a annabi yayi wa kansa rabon layya ha mutuna akwai to anan mun ji cewa annabi bai yi ba sai ran da aka yi mar kun san ana magana cewa mutum ne bai samu dama ba ba yi alat ba yau ya kamata yi wa ɗansa yanka na ragon juna ba yi ma alat ba sai jibi ya za a yi zai siyo a ranar ne wasu malamai suka ce sai ya bari sai ranar bakwai ta zagayo ranar sha hudu ke in ba a samu ba ba sigirin da ɗaya ana son wannan mustahabi ne in bai yi ba duran da kayan kadaliya hakan yayi amma ku sani cewa ana iya wani sai ranar yayi ranar um, laraba ya kamata a yankan to bari laraba ta zago ba kuma kun fahimta ga wanda haihuwar ta ke sabuwar ke amma wanda an riga tsawon lokaci kawai a yanka da ragon nan ya zo kawai wani abu ya zo ta kanka kawai a yanka an gane ko wallahu a'lam kun ji wannan bayan an aiko annabi a matsayin annabi sannan yayi wa kansa yanka kuma ba magana cewa wai in ka ci zaka mutu ka kawo mu mutum yin kai baka so ba mutuwar da zaka yi wa ga yawa kawai daga jira go je a mutu an dade ma ba a gamu ba wata ila mari ta hako fi haƙƙin maulid to kun gani abin da ake so dangane da haƙƙin abin haihuwa mustahabbi akan haƙƙin abin haihuwa abin da aka haifa ma na farko awalan da haniku yi mata hanik shine samun wani abu kamar dabino a tauna a baki a samar akan harshensa tahnik ana abi musa radiyallahu anhu qala ولد لي غلام ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس yake cewa mun haihuwa shine da li gulam yace fa ataitu fa ataitu bihi nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na dauki wannan dan din tafi da shi gurin annabi alaihi salatu wa sallam fa sammahu ibrahim kun ji to ga dalili na gaba ana kai dan da aka yi haihuwa sai annabi ya ce sammai shi ibrahima na sanya masa sunan mahaifina ibrahim an fahimta da kyau ko shi za a ke cewa ibrahim al-mu'azzam da annabi ya sa sunan mahaifinsa ne annabi ibrahim abul anbiya amma sai aka man lakabi da al-mu'azzam mu'azzam wanda ibrahim khalilullah wannan kuma mu'azzam in kana so ka bambance shi kenan amma dai shi ibrahim din babban ne an fahimta ko yau to kun ji فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بجمرة النبي يوم التحنيك يتولى دبيل ويسامر أكمي أكم حال جمسا ودعا له بالبركة sannan ma addu'a cewa Allah ya sa ma albarka Allah ya albarkace shi ya raya shi ya tsaye ba yadda iyayen mu suke faɗa wa da fa'ahu ilayya ya miko min ji Abu Musa al-Ashari wa kana akbara walada abi musa shi ne babban ƴaƴan abi musa lajari ƴaƴan da gaba ɗaya shi ne babban shi wannan ibrahim to a nan ibn al-qayyim da malam usaimin sun yi bayani sosai akan cewa tahnikin nan ba ba kowa ne zai ba musamman yanzu da cututtuka suka yawa ana yi ne don neman albarka amma kowa ya sani cewa annabi alaihi salatu wasalam idan ya yi tahni babu wanda ya fi shi tsafta duk duniya domin asuwaki na Aisha ta ce shi ne aikin sa na ƙarfi saboda tsaba goje bai ba zai yi suka kira mutum ya zo ya wa ɗanka ta hali kuma haƙorin sa girin wa girin ga tutar Najeriya kai ma ka san tasiyo mutum cututtuka kala kala kuma bai immunity sa is very low is very weak da zarar ya shige shi kuma ka sa wa yaro cutar da ba zai warke ba har ya mutu saboda kaga musulunci ba zuwa yace kowane wato mahabba wa dabba shi zai zo wa ɗanka da hanikuwa saboda haka a kiyaye dan kana je kawai wata tsohuwa dan an yi ruwa a gaban ta kawai ta dauko ta gama tun goro ta zaro da biyu ta tauna ta sa ba daidai bane ko ni ya zo kawai a a ai ko mutum ne mai nagarta malami ne in baya goge ba shi karku ba shi ko kuma yadda cututtuka yanzu ta yi nan ya yawa na cutar hanta hepatitis ko abin da ya kama da wannan yanzu a zuwa za ku to yawo a sa wa karamin jariri sai an kiyaye kar mutum yanzu ya ce ai sunna ne sunna ne kuma sun faɗi ƙa'idodi ka je karanta malaman sunna ka ne saboda haka ya kamata a kiyaye tahalik mutukar aka tabbatar kowa a bakin sa ba tsafta a hakura eh wasu ba za ka yi da suke dakawa suke duk da cewa ba maganar daka ba ce albarka wai ake so ta ta mutumin shi mai tamrawar ake so a samu amma ka kiyaye ko tafiya yake alifin ba'un madabinsa a baya in baya kuro shi wallahi karka karka kira shi ina gaya ba asuwaci goge baki duk wannan ka'ida ce a tabbatar bai da wata cuta ta hiya wannan shine ka'ida kar mutane su dauki addinin mu kuma a ciki wanda zai yi wa ɗanka talif ka tabbatar yana da lafiyayyen jiki lafiyayyen yawu yawwa sannan mutum ne mai nagarta in ka tabbatar kai mai gidan kawo biji daga jagora kai kai ko ba ka bane yawa na biyu alqur'ani fi yawm as-sabi' za a aske masa kai ranar bakwai ka san amma ka ko da kai wadan za su ya kuka ciki ranar suna ba nutsuwa gaba ɗaya idan ke ja ba nutsuwa wasu haba ko wasu ke wai to ka bari a gama taron don ba ya taro ba saboda haka wannan shi ne wacce sadduku bi waznihi fidda sannan za a yi sadaka da kwatan kwatan nauyin wannan wato gashin shi wannan kakai da ba auna ake ba kawai li yubi zu sa'atin min sa'ati za a yi ba Allah Allah ya baka kuɗi wa shi dubu ɗaya samu ɗan ɗari ɗari ko ɗan hamsin hamsin sababbi ka ba wa zaɓi sai ya kusa shekara liman ka ba domin mutum da wanda yawa aiki a bashi dubu daya idan mutum goma ne misali in ba in ɗan ɗari ɗari yake to ka ba shi a lokaci guda har duk za ka ji yayanka ya san su eh da zarar an shekara biyu uku ya san shekara uku ake haihuwa za ka yi nema waya ku gaisa domin ka kuma kira ko ba haka bane su zama da haka wannan shi ne kai masa alkhairi yadda Allah ya hore ba Allah ya dauki iyalin ka lafiya da ko kuɗi ka bai har ta da kuɗin sababbi yake dari biyar dubu ɗaya baki in ma Allah ya hore ma dubu biyar har dubu biyar ana bayarwa ya danganta da yadda mutum yake da balantana wanda yake da ɗan biyu ɗan biyu kyautar Allah kuma ga kuɗi a ƙasa lokacin ya zo sai kai ma alheri shi ma wanda ba zai manta ba to shi ne yake gaya mana yake to kaga za a auna gashin shi ba dole wani sai ka auna ba kawai kawai kai kiba eh nauyin kuɗin shi ne ana dubun yawa dan yanzu mutum ya dauko nauyi ne ba sai ya samu silalla ba lokacin silai ne zai samu naira biyar silalla ya loda sun fi karfi kaga ba haka ake nufi ba ana nufin kowa ya gurgudan abin da zai iya eh to shine ma ne yake gaya mana cewa عن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته kowanne yaro mun ji hadisin da muka wuce a jingine yake da abun sunansa dabbar sunansa ya ba da jingina ne har sai ya yi yanka sannan za a waje wannan jinginan tizbawu anu yawm tariya za a yi mai yanka a yinin sa na bakwai wa yulaqu ra'suhu wa yusamma a ake gajin sa kuma a sanya masa suna mun yi wannan bayani wani abi rafi ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala li fatima an karbo daga abi rafi Allah ya kara masa yadda ya ce wa nana fatima lamma waladat al-hasan annabi alaihi salatu wasallam ya ce da nana fatima lokacin da ta haifi al-hasan in halaki ra'sahu idan ki ma aski haka yace da ita a ce masa gashin sa wata saddaki bi wazni ka'alihi fidda kisahu azrba kun ji da azurfa suke sadakar gwargwadon nauyin gashin su ki bayar kuma su kaga na su da yawa domin ƴaƴan laraba ne gashin da yawa ba irin namu tibiri tibiri ba baki ba da yawa gashin ake haifar su ne ka duk daɗin da za su bayar da yawa ita ba alal mataki na ki bawa talakawa an fahimta ne ko mabukata kenan kaga ake bayan wanzabi za ka iya duba wasu dubu biyar za ka bayar ka ba wanzabi dubu ɗaya ka nemi wasu mabukata ka ba su ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya ɗan sadaka ake su an ji wannan ko to kaga anan an ce alhassan ina husaini ba rana ɗaya ka haife su ba mun sha faɗa wannan hassan da husaini bambancin su shekara ɗaya ne ko nika da na faɗi ma kai ko nika ta haifu alhassan shekara mai zafi wani kuma haifar da ne ana shayarwa da goyo kom da ya ke cewa ciki da goyo haka sai shi za ta sun suka zama kamar yan biyu ai a yanzu ba ka ganin wasu din aka ake haifar su yau wasu kamar yan biyu da na farko da na biyu kafin kan cewa ya tafi na fulani a na farkon nan da na biyu mafi yawanci dama ya haka ake a ba da kanta ya waye in kuma a waye ta zo da ba ita ma a waye za ta zo su zama da haka wannan shi ne amma mafi yawanci za ga a wannan tsarin suke tafiya na farko da na biyu ba tazara mai yawa amma in bokon mu ne yanzu a waye suke zuwa za ga da tazara to alhassan wal hussein wa da kani ba yan biyu bane shi sa na taba gaya wasu yan shi'a na ce ai ba ku kuka gayawa kasar Hausa malam Bahaushe kafin ku zo ku fara sallar shi an ci dama yana girmama ahlul bait dalili ko shi ne domin waye duniya waye yake yan dina bai ji kun ba Bahaushe ba Bahaushe ne kawai zai haɗi yan dina rika yawo yana yan dina bai ji kuma yasa Hassan da Hussein ko Hassan da Hussein ko ba haka bane to ya za ka zo ka ga mana wani zai zai ke zo 96 na ce kaza na ce ko na ci ko ba da ya zo da ce mutane ne ka wasu daga cikin malamai suke faɗa cewa to ai daga taka ce wannan mu yanzu a ga mana halin baiti daga taka ce to saboda haka wannan shine to sai ce na uku mutafi na uku akan jariri shine khitanu yawma sabiya yi masa kaciya ranar bakwai to ka ji wata magana ake yin kaciya ga jariri ba ba rashin tausayi bane wallahi hasali ma yaro ya fi hutawa suna ta kawo wasu dakali ba wuce wani zai ce ba a zo na farko rashin tausayi ne sannan abu na biyu suna cewa wai malakuta sa ba za ta yi karfi ba sannan abu na uku akwai wani abubuwa da suke fara gaba ɗaya wai na abubuwan ma an zara lawa biya min sunna kawai abin da ake so ka je gurin likitoci ka nemi shawarar cewa idan aka ga yanayin yaron da akwai yaron da aka yi ma a yanayin jinin sa ba zai tsaya ba da an duba lafiyarsa kam kamar irin manyan asibitocin nan sai an bincike a kan yaro da jininsa da waye da kaza sai a ce to za ka iya yi to kaga shi kenan amma ba bambanci yau wata na abu na uku sai a ce tsabar ruwan wai so kace ka hana ke su nama naman nan yanzu sai an makaciya haba ma ne sai an makaciya za a ci an dai Allah ya hore ko da yau za a ci nama sai dai zumbuli ne da ba shi da alaka da cin nama yanzu mutum nawa ne da girman sa aka aka yi musu kaciyar ko ba da ba ko ba ka wani jima ubance kansa yake yawwa babu nama amma da kai da an ba za ga wannan lokacin duk da mutum ya dan yi wayo haji sai ka habar da kiyo ba amma mala iyayen mu ba a baya ko an fi su kudi amma sun fi wadatar su amma yanzu ka kudin nan za ga ba wadatar su duk wanda ya wuri shekara talatin ya san dai irin kafiyar da ake ya tara kaji sun ba ya kaji amma ɗan 2000 zuwa baya sai dai ya haƙuri ba in dai ɗan 2000 ne to Allah ba shi haƙuri a sai wanda Allah ya tsari illa man rahimahullah za ga wannan tsarin da ake yi domin da ba yadda iyaye suke a baya da an gama da yawon ke za a sa shi a firamare a yi masa bakun kaya ya rika yawon gidaje na a yi man barka kuma a wannan barkan ma da zai zaga a makota kai iyaye na da sun fi karamci wallahi a wannan zagawar kawai a taimaka kyaututtuka kala kala an fita lafiya a yi sai wa iyayensa barka shi ma ana yi Allah ya kyauta to wannan shi ne kaga sai ya ce to za a yi man ranar bakwai ga shi na ana ta zamani da an yi babbas ɗin suke za kwana hudu biyar ya warke wallahi kwana biyar ya ya warke a ta zuba ma zaitun shi kenan ya warke ba ma zai san sai ne ta so ya ga yara da kaciya ya ga ne yara dan manya manya kaciya shi bai ma san an babba in Allah ya wuri ma ku tuka ji ka za sai an maka kaciya za ka rike kanka ruwa a wala shi ne ai wani wani ya ce wani da yanzu suna tattauna da wani aski ake wanda manta akan me suke tattauna akan wata matsala ce zai ce kai kaga tsakanin da Allah rabanka da kaza sun yauji wani mataji yake gayawa ya shiru to wallahi ya manta ya ce to ka taɓa cin kaza guda kai kaɗai guda tun da kake sai kai shekara ishirin da ɗaya yace ya rantsi da Allah bai taba cin guda ba guda yace ko ma ana magana kana zaba yace guda eh wani da yare ba an cizo da kai ni na wanda aka fi yake da jaura yace tun da kake ka taba cin kaza guda ita kadai kai kadai ka tinye yace bai taba ba yace to kai tsara za mutane ba ki kuma yanzu ka auna tsakani da Allah kai zaune ka ci kaza guda wanda kai ka ci ka ture ko in jafi za a masallacin da wasu ba za su fita ba wallahi domin wani ya gama kiwon ma zai biyar haka wasu ke yi ka kiwata ka kiwata arba'in ko hamsin duk siyar da su zai in ka ga ya ci to ka za ta sai dai a raba a gidansu to wannan kuskure ne kuma ya kamata a rika ci an gane ku a wai jiji kuke nuna haka yake shi ne faɗa ne riga ne ba wuya to wannan shi ne to kaga sai yace libara wa da barani fil mu'jam as-sagir an jabir anna rasulullahi Allah ina ga ba inde baka taba cin kaza guda ba baka more ba guda guda a matsayin ka na mataki a matsayin ka na goron ne yadda ake ruwa ba ka siyo ta kawai ka je can ciko ba yau ka ce to yau gorin da malam ne bari in siyo sannan ka samo lemo mai sanyi five alive ka ajiye ka kulu wajen abu hani'an aka ka more idan kana wannan kai kanka za ka ga namun jikin gaba ya canja amma kai ta wahala ba ka cin kaza guda Allah ya kiyaye to sai ce um limam rawahu tabarani fil mu'jam as-saghir kame da imamu tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jam as-saghir an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqqa an al-hasan wal husayn kun ji ko annabi alaihi salatu wasallam ya yi wa ya yankawa al-hasan da al-husayn ya yanka musu rago wa qatalahu mali sab'ati ayyam dan sai ya kare ran bakwai annabi ya mutu kajiya to kaga ba za ka hana mu yi ba ranar bakwai gini na bakwai a rana aka yi musu kaciya za kaciya ga aski za ka sha kuka gurin mai jego kuwa ai a gane ku yawa wani ma rawahu fil awsat an ibn abbas radiyallahu anhuma kuma abin da aka rawaito a cikin al-awsat daga abdullahi da abbas yana cewa an ibn abbas kala sab'atun min sunna abubuwa guda bakwai suna daga sunna kun gane dangane da wa yaron da aka haifa ba istabi akan karamin yaro yawma sari'i ranar bakwai bara ku ji na farko na farko yi samba ya sanya maza suna wa yuktami sannan a makafiya ina sauran bai ka ba sai muku dike-dike ko in ka koma cikin littafin za ga ya tsara ta sai ce wa yumatu anhu al-adha sannan a kawar masa da dattin kansa shine ne aski sannan na hudu wa yusabu ko wa yusabu udnahu idan mace ce za a kula kunnanta a rana ake kula kula kunne ba kun ga ba mu yi magana akan kafiyar mace ba yawwa ba mu yi magana akan kafiyar mace ba sannan wa ya auka anuhu ko wa ya auka anuhu sannan na biyar na biyar ne ko sannan sai kuma a yi masa aƙiƙa mahallin jari a yanka mar ragon suna ko dingiya sannan na shida wa yi hula ƙara'atahu sannan sai kuma a aske gashinsa yi ma du'a nula a za kaga ya maimaita ma abin kenan hannun shi ne dai yi hula ƙara'atahu sannan wa yi tsaka bidane a nan lokacin shi ne bayan an ake kuma sai a samu labaran sai a goga a kan amma wasu suka ce wannan yin kasa da jinin bayan abun a jahiliya ba a ɗebo jinin sabon suna a goga a kan wannan su ne abubuwan da mala ya kawo dangane da abin da ya shafi sabon suna maganar kaciya kuwa wannan shi ma wato malamai hatta malamin su kiwon suna magana akwai wasu abubuwa da ake faɗa akan cewa mutum da aka yi kaciya ta fi kaza wasu ya wai ba a yi mata ba neman maza za ta rika sai sha'awar ta zama kasuwa wasu kuma suka ce an aka yi ma sha'awar ta za ta wannan ba ka da matsala da shi ya fi danganta ma yanzu da abin da ya shafi al'ada wasu na cewa a'a za a yi wa mace saboda mace annabi ya faɗa a rufe mace ce cewa idan ta kalla ka shanu da ka shana idan kaciya ta haɗu da kaciya shine kaga hadisi ne na bukari shine suka ce kaga an ce mace ma tana da kafiya amma kai hadara akwai garuruwan da yanzu a Afirka har yanzu su ne wasu garuruwan kuma an dera saboda matsaloli da ake samu amma babu dole karkace yanzu ai da ake da matsalolin nan a samu wanda ya fafa ke yarika ta zama mai yoyon fitsari da ganin kuma a samu matsala kun fahimta da kyau ku yawwa likitanci da wato karatun zamani ya nuna cewa in ba a yi ba matsala saboda haka fasalu ahlal zikri da matsala ta taso da gurin likita ka tambaye shi a irin wannan karka je wani wani ya baka fata wanda zaka zo ka rika da razali ko ai ta kashe kuɗi har yaro ya girma cikin wahala ya kamata a kiyaye abubuwan da mutum da ka gaba a wajen dama ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ai na ga mun zo karshen babi za mu shiga babin da zai magana akan ladaban cin abinci to ka gwara a fara cin abincin sati mai zuwa da yanzu an gama da juna kai sai ba sai mun kara mulki da biyu ne kara Allahu alaihi wa alaikum salam sam amin ma ka sai di yawa wato wannan tambayar da aka sai kyau wannan belin ji ma yana da matsalar likitanci abin da suke faɗa ba shi da alaƙa da shi ma jariri kawai an ce dai akwai wanda gidansu family ɗinsu suna gadon matsalar makogwaro don kuka san kuna da wannan matsalar sai ku je ku nemi likita a cire ko kuma likita ya ba ku shawara shi kenan kun fahimta da kyau ko yawwa amma kai dai a iya ko tubatul mawjud da yana hannu na ina duba ina duba wannan matsalar ni ina so in gani babu inda ya kawo a abin da na duba cewa a cire beli kun fahimta akwai addu'o'i da ake yi da abubuwa wanda ma da matsala kana jin tsoro shi kenan amma aka san ba bikin masu matsala ne to sai a je a nemi shawara ta likitoci a ga ya zai wallahu ala na'am haka kun ga yanzu yanzu ko man gaba gaba hasu wannan matsalar mun tattauna da raka shigo ka bayan mun gaba saboda haka sai ka nemi karatun ko ka nemi wani ya yi ma bayani wallahu ala na'am alaikum salam haka jahali ai ba dole yanzu ba a dandanan girki da ramadan ai tauna za a ba cinyewa za a ba kawai an tauna kan harbe ya dandana a ta a tabbatar babu virus a cikin mace a tabbatar ba corona virus ina gaya ma yauwa sai ka je ka dangula yaro lata ba wallahi Allah ya biya na'am ina ji na'am gaskiya ne albashi ya tsaya inda yake dubu goma ta zama ga komai ya tashi raguna sun bar dubu ɗari haka haka haka ai ba ta ba san babu ba ɗabi'a ce za ku gama gidan babu kana miƙewa za ka ce ba fa kana ka manta wannan karatun gaba ɗaya kai ka san ina jin ka wato la yukallifu Allahu nafsan illa Allah bai dora ma ba sab abun da aka ce ta da ko mal Abdullahi da jira faɗa cewa wai wani da ya ga za a ci wallahi ba za a yi abin kunya ba ta tura gidansa aka kawo ragon da aka kawo aka yanka aka zubo mai yace kuma yace to a yace Allah bai dora mun ba ba ba abin da Allah ya dora mun shine wasu ke zaki da wai bai kawo kuma ya ci to kallo zai yi babu saboda haka an an kawo ma sai ya riya mariya ba ne biye ba amma dai na faɗa a baya cewa ba ba daidai ba ne ba hauji ya zo na ce da daren haka Allah ke wata ruwa amma irin wannan larurar ce ta gaske ba komai Allah bai dora masa ba wallahu a'lam to Allah ya dace da ku abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin zama ɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi ko cikin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yaye mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya Allah madaukakin sarki ka ƙara musu lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da zaɓin kawukan mu Allah ka zaɓa mana na gari Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haymatana wa la ta'murina waj'al wilayatina fi man khafaka wa tabaka wa taba'a al-zata ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين معكم آمين يا